نستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha takwas ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na ɗari da saba'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullah muna cikin faslun fi hadihi fi hibzu sihhati shiriyar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kiyaye lafiya shiriyar annan Muhammad akan kiyaye lafiya kamar yadda shari'a ta zo da bayani akan kiyaye imani to kuma ta zo da shari'a akan kiyaye lafiyar mutum don sai da lafiyar ne mutum zai samu damar da zai bauta ubangiji tabaraka ta'ala da duk wani motsi da zai yi na ibada don haka ta zo take kulawa da gyaran zuciya da kuma gyaran gangan jiki gaba daya a shafi na 274 a sama ya ce wa saha anhu annahu qala la akulu muttaki'an ya inganta riwayar imam al-bukhari a kitabul at'ima hadisin abi juhaifa radiyallahu anhu manzo Allah ce bana cin abinci ina kishin gide muttaki'an mutum ya kishin gida haka yana cin abinci ko yana dan kwance ta bangaren dama ko yana kishin gida ta bangaren hagu wannan hikimar da ta siya ba to wallahi Allah kuwa zai san me ya girma abin tausayi a cikin ku wanda bai aure ba kuma bai da lissafi zuwa ta yanka maka tsaya a gidanka ba ran da zaka ba yanda zaka yi ka kashe kudin sadaki ka kashe kudin kama haya ka kashe kudin laifi ka kashe kudin kaza amma ba biyan bukata ba gidajiya cikakkiya ta ɗaya ta yi taimaka wuka wasu matan aka gaya maka abin da suke wallahi hankali bai zai ɗauka ba wallahi kamar ba 'ya'yan musulmi ba kuma Allah ya jarabi mutane yau iyaye goyon bayan 'ya'yan suke te ta shirme wani ya ce haba haba mala ya ce wannan wani irin rashin hankali ne an masa kwakwa kenan a gida ya za ka yi goyon bayan 'ya'yansu suke saboda su suna ganin aibu ne ya za su baka 'ya a ce bata iya ba amma fa kuma ba sa zargin kansu cewa ba su koya mata ba ‘ya'yan tiktok ne ‘ya'yan facebook ‘ya'yan whatsapp wallahi ‘ya'yan youtube haka ne mana haka ne mana abinda suka iya kenan amma tarbiya babu sani ya kamata babu abinci ba yaran nan ba su iya ba abinci ku haƙuri gaskiya ƙwaya ɗaya ce duk wani namiji da ka sani yana so ya auro mace ya kawo ta gida ta iya dafa abinci amma ba fikira ba tunani garin Allah ya waye ka tara mata duk abin da zaka tara amma kwakwalwar a toshe take ba ta san ma me za ta dafa ba sai ta zo ce ta gumi yau me za a dafa komai fa tana da ai baka da mata shi yasa zaka ce Allah ƙara lafiya kana da mata da kwafa zaka yi ai ai saboda shi ma fanni ne ai fanni ne fanni ne ai ko abin da yake damun ku samari matasa ai kwalle titi take damu idan mai addini ne a ustaziya ne to ai tamu ustaziya kuma bagidajiya yes ustaziya ne akwai kamewa amma akwai abubuwan da bata iya ba kuma ba a koya mata ta maka kwaba abin da ya zama asasi laruri ta gyara ta gane ba ta gane shi ba sai dai ka rike ta dan addinin ta in tai maka kwaba kuma bakin ciki ya ishe ka kai ta salatin annabi kai bacci wallahi tallahi wani bawan Allah yarinya ya aura ya kashe mata kuɗi duk abin da zai ya je a kirinkinsa ya je ko abatuwa ne ko wani ne guri ne ya je kwaso nama kaya guda har da gayyato abokanai bai testin ɗinta ba fa kafin lokacin ya je gayyato abokanai yana gadara ya siyo nama tun da azara ya kawo naman nan ya ƙi soyuwa ballantana a haɗa mai saura ya gayyato abokanai shi yarinya kan ba a koya mata ba daman gidansu yar gata ce yan aiki ne suke komai bata iya ba girman kai kuma ya hana ta ce bata iya ba haka ta ɗebi naman nan ta yanka rabi ta yanke hannun yatsunta sanar ai bata iya ba kuma maki kuke bata iya ba yanka nama ma wallahi ba su iya ba ba su iya ba yanka tumatir ta tasi duk yawanci ma 'ya'yan birnin nan duk yawanci haka suke kawai burge ka take da wani katuwar waya a hannunta da wani rataye ratayen jaka ta banza ta iskan shirmi ce ta kwashi naman gaba daya ta zuma masa albasansa da gishirinsa tun yana kar ta ɗauko manta ta soya mai kyau sai ta afka nama ɗanyen nama ta zuba shi ciwo tana ta gaurayawa tana ta gaurayawa tana ta gaurayawa can can can ta gauraya ga dai magi ya ji zanzan gishiri ya ji zanzan in ta bantare shi ta dauka ta zauna sai ta ji ciki danye ne tai tai tai tai nama dai ya ki soyuwa kuma ya fara konewa bai soyu ba amma ya kone daga karshe dai da ya fara baki ta kwashe shi ta zuba shi a kwano duk wanda ya zo ya bantare naman sai ya kurmus rabi gawayi rabi kuma jini a ciki me ya faru ashe da ta zo soya naman ita ba ta san ya ake ba ba ta san nama ba a soya shi ba sai an sulala shi sai an sa shi a ruwa ya dahu din nama ba a ɗaukan nama haka kurin a jefa shi sai an dafa shi ya dahu cikin ya dahu magin da za a sa masa ya shiga kayan haɗin za a sa masa ya shige shi ya ratsa shi ruwan ya ratsa shi to sannan sai a ɗauke shi a sa shi a mai to ana sawa a mai da ya ɗan tsorata shi kaɗan baya bayan ya ɗan abin nan shikenan bara ya sha mai da yawa ba sannan kuma kaga an samu an samu tattali na mai shikenan a cire shi kaji kana fasawa sai ka ji lami lafiya ga ciki a dafe ga baya ya soyu lafiya lafiya nama yayi to ita bata iya ba ita ta ɗauka suya ai suya suya ce da aka ɗebo nama ɗanyi aka afka shi abokin nan duk wanda ya bantare naman nan yayyayi ya gatsa shi ga rabi gawayi sai ka ja sai ka alhamdulillah sai aji duk ba wanda ya ci naman nan haka ya tattara kayan sai mayar mata ga katon gida ga kayan kicin ga ga ga amma ba iya abinci shikenan sai ya ci gaba da zama da ita ko dai aje a koya mata ko a haƙurar dafa abincinta ko a kaza ku yi haƙuri karatu ne ya zo kai kaka ga yarinya hafiza mahaddaciyar ƙur'ani ba magana tilawa ga murya ga menene komi ɗari bisa ɗari amma an shiga kicin fa zero haka wani ɗan uwa ya kira ni yana faɗa na ce me ya faru malam ɗaliban da ku haka suke na ce kamar yaya na ce da na maka hanya ka aure ta ka kira ka yi godiya ya ce na yi addu'a amma dai na yi da na sani ya ce karatu ne akwai shi ya ce amma ba abin da ta iya dafa ya ce wallahi ya ce wallahi ba shari'a zama ta ba komi ba ta iya ba amma akwai karatu na ce eh ni ma da ka zo ce mun kai ustaziya kake nema yi da kake ustaziya alaisa hada bi aib aibi ne ina gaya maka saboda kai ka gyara wallahi za ta zama mutum mai kirki amma kuma zaman auren ya gagara daga ƙarshe sallaman ta yi ta taho da ita da ƙur'aninta da hadisinta da niƙabinta da komai ya fito da ita wallahi ka gane kuwa eh ka fahimta to Allah ganar da mu to ku rike wannan a matsayin tsaraba mu tafi na'am to ga dan waya bada fatawa wai da auren ya mutu gaje a ja hankali wai in shi ya iya ya je kama girkin malam har abada ok to shi kenan ni ni ba goyon bayan kashe auren ne ba ba na goyon baya amma ina so in nuna maka muna da ƙoƙari wajen kai 'ya'yanmu makarantar islamiyya su yi islamiyya su yi hadda su saka hijabi su yi komai da komai amma a wannan janibin muna da rauni kuma larura ne a rayuwa shayi ashe yarinya bata iya dafawa har irin yan taliyar yaran nan da ake dafawa cewa wala bata iya ba yace na bata ta ta gaurayawa ta je ta dawo bai da hubara yanzu yace wannan ana cin danye ma to shi dan uwa shawara yake bayarwa da ya sallame ta in ya iya sai ya zage su shiga kitchen din ya koya mata Allah ya saka da alheri in ya ga zai iya yi wannan abu ne mai kyau ya je ta koya mata ga aiki ya same shi kenan ga biyan kudin sadaki ga koya abinci kuma na goyi bayan ka ina kuma tare da kai Allah ya sa yana da lokacin da zai tsaya koya mata na'am su ma samarin ba su yi abincin ba kaji an ce kuma yawanci samarin ai ba iya abincin kai ba me yasa na da suka iya boarding school yanzu duk yaron da bai taɓa zuwa ya shiga boarding school ba ka gaya mai za a yi dafa abincin yanzu irin jarmiyan nan ta shinkafa da kake ci in aka baka kayan miya aka fita aka baka wuri ya zaka da ita ba lalle ka iya ba sai yan jami'a yaron da ya je wata jami'a a wata ƙasa ko a wani gari baya gidansu to ya samu wannan adibancin din ya koyi dan abincin koya yake gaskiyarka su ma samarin yawancinsu ba su iya ba to ‘yan matan ba su iya ba samarin ba su iya ba kuma ba kowa ya iya ɗaukan mai aiki da za ta dafa mai abinci ba wani kuma ma yana ma da ra'ayin shi fa bai yadda ma ya ci abincin wani ba shi kyama ne da shi ya za a kawo masa wata yar aiki kaza ma ita za ta rinka mai abinci ta zo tana tuka maka tuwo gumi ya zo ya harɗe mata ta yi kar ta zube maka shi a ciki ta tuke gaba ɗaya ka je kai ta ɗiba to ai ba ganin ta ake ba ba ganin ta ake ba Allah gyara ina fatan za ku gane kuma wannan ya rage ga ustazai masu bude makarantun islamiyya a taimaki 'yan matan nan tun da yini suke a can a buɗe ɓangaren koyar da girki da 'yan abinci abinci kala kala ko ba kama ne a nemo wasu mata ana ɗan biyan su dubu sha bakwai ashirin a wata ko da darasi sau ɗaya sau biyu ne a sati a koya musu akwai laifi a ciki ba laifi amma ba kawai la'aza mu tare 'ya'yanmu ustazai muna kai su a aure su kuma aure ya mutu sai dai in an samu mai hakuri irin na wannan bawan Allah wanda zai koya mata sai koya mata Allah ya gyara halin mu to menene al-aklu muttaki an aklu kama ya akulu al-abdu wal jilsa kama yajlisu al-abd shine al wato mutum ya zauna bit tarabbu wa bil ittikai ala shay'i wa bil ittikai ala al-janbi a ittikai kuma shine mutum ya dogara akan wani abu annabi baya cin wani abu yana dogaro a wani abu ko kuma ya dogara a jikinsa kana kwance kana yin loma kana kwance ko da naman kaza ne kuwa kana kwance a gadonka kana balla kafar kaza wannan ya saba wa tarbiya kuma ka'idar gangan jikin dan adam ma ai ba a yi shi kana cin abu kana kwance ba tunda ai so ake in an ciye sauka akwai inda yake zuwa to yana sababar da cututtuka da ciwuka na so in kira likita in tambaye shi ya gaya mana menene larurorin da ɗan adam ka iya haɗuwa da shi idan yana cin abinci a kwance me zai game da shi ban samu dama ba amma dai nan gaba insha Allah na yi wal anwa'i salasa min al ittikai mudir duk wani a duk wani zama da ka sani na dogaro ibn al qayyim yace in dai zaka ci abinci kana kishin gida baka zauna dirshan yadda Allah ya kaba ko dai dirshan ko kuma a tsaye ta yadda da kaci zai sauka to mudirrun yana cutarwa wa kana ya'kulu bi asabihi salasa annabi yana cin abinci da ɗan yatsun nan guda uku waɗannan sune asabihi salasa wa huwa anfa amma yakunu min al-akalat kuma wannan shine mafi amfani akan duk abincin da mutum zai ci ya ci da yatsun nan guda uku waɗannan yatsun dai ga su babbar yatsa manuniya ta tsakiya duk abin da in loma ce in ma me sai dai in loman mai faɗi ce tafi karfin su sai ka ƙara musu da taimakon guda biyu ko ba ka bane ba saboda kaga mu yanzu gaskiya mun zo ɗiba da gaske muke muke ɗiba ba magana ne na ci a hankali ba musamman wanda Allah ya jarbe shi yana ci da wani wanda ya bi shi ƙarfi ya bi ka sauri ka san yana cikin jarabawa da Allah zai maka aka zuba abinci na gaba ɗaya Allah ya jarbe ka ka haɗu da abokin ci da ya fi ka sauri to sai dai haƙuri haka an zo za a bada abinci ka duba mai dan saukin ciki wanda baya ci da yawa ka ce haɗa mu da wannan da muna yara ina tunawa Allah sarki a wani abokin mu yaran su soja ne ya zama soja babba in mun kawo abinci kafin mu farga ya gama cinye abincin nan ciyayya muke bakin ciki kuma gashi mu an koya mana a gida dole sai mun fito mun ci abinci da abokanai irin ciyayya na yaran nan kullum muka zo da abincin mu sai rinka cinya hannunsa kato gashi baki ya fi mu girma kuma namu abincin ya fi nasa daɗi in yawa ta yi loma ɗaya biyu haka sai ka ji ana yanzu har ya kare wallahi ya kare muna yara kenan bakin ciki ya ishe mu rasa yadda zamu to sai muke dabara in mun zo kofar gida sauran kofar gida kafin mu karaso sai mu buɗe kwanan tuwon sai mu ci mu ci mu ci mu ci sai mu gaggaure kwanan haka yaranta Allahu akbar to baya wasa har yanzu fa ina tuna wannan abin da gaya maka mun wahala a hannunsa sosai ba kadan ba ba yariya an gama an manta wallahi to a in an ci duk wanda zai ci abinci da wannan yatsa duk saurinsa ba zai cutar da kai ba kuma zai ci daidai gwargwado inda Allah da ikonsa wannan yatsun guda uku shine daidai abin da zaka sa wa bakinka ba zai ceto ba da haɗamar da zaka yi in dai da wannan yatsa uku ne to ba zai fi ƙarfin bakinka ba amma in ka saka da yatsa biyar ɗin nan haka to zaka ɗebo abin da watakila bakin ma sai ka daɗa me sai ka haɗa da nan ka daɗa turawa haka kun lura da wannan to shine hikimar annabi yana ci ya akul bi asabihi salata yana ci da waɗannan sannan kuma suka ce ha to me hikimar haka suka ce a lafiyar ɗan adam ma yana da tasiri dangane da lafiyar mutum abincin da zaka ci da wannan in yatsun kana sa shi aka to ba zai yi yawan da zai cutar da kai ba kuma ba zai yi kaɗan ɗin da zai cutar da kai ba kuma duk abin da aka ce haka annabi yake yi to in ka jarraba za ga yana da amfani lalle annabi aka da wannan yake cin abinci ina fata ana fahimta to wanda ake amfani da cokali kuma kaga ba bukatar yatsa kenan tunda da cokali ne to cokalin ma dai kala-kala ne wasu cokalin ma sun iya yadda suke ɗiban sai ɗiba da gaske wani wabta yake wani kuma siya masa lodi ya cika shi sosai ya zauna da gaske sai ya kai shi to annabi da yana ci da wannan in yatsu kaɗan gwada ka gani a tuwo ne zaka ci a dan wake ne a wani abu na ɗauka ne da sauransu sannan ka'idar cin abinci kamar yadda aka faɗa annabi ya ce ka ci gabanka ka yi bismillah da sunan Allah duk wanda yake cin abinci bai kira sunan Allah ba to tare da shedan suke ci to duk mai ci da shedan kuma ɗayan biyu ne zai faru na farko dai kwashi albarka na biyu kuma amfanin abincin a jikin mutum saboda shedan ya shiga yana cire tasirin amfanin abincin sannan abu na uku zai shigar maka da cuta ya cutar da kai tunda daman makiyinka ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa to shine amfani in kai bismillah ka rage matsaloli da yawa wajen cin abinci kai bismillah sannan ka ci da waɗannan ƴan yatsu sannan duk abin da ake ɗauka in abin ɗauka ake yi to wannan shi ba laifi bane idan hannunka yi yawo kun gane fikin ya halatta a ci abinci hannunka yi yawo idan abin ɗauka ne kamar gyaɗa kamar goro in har ana iya sa goro a gaba a ci misali kamar dabino kamar dan wake kamar cincin kamar ko irin yam balls din kamar doya kamar dankali kamar kosai kamar waina kamar masa kaga waɗannan ɗauka ake yi to shi wannan ba a lazimta maka ka ci gabanka ba shi wannan zaka duba wanda kaga ya maka wataƙila na gabanka ya maka girma ba a ce dole sai ka ɗauke shi ba sai ka tsallaka ka ɗauko wancan wanda ya fi makarami watakila kai ka fi son ƙonanne soyayye wanda an ka zo cin sa yana kurmus kurmus sai ka ganshi a can sai ka ɗauka ɗan wake dan hannunka ya yi yawo a cikin ɗan wake me na cutarwa akwai cuta shi dai ba da nama ake cin sa ba kuma ba wani wanda za a ce can ya fi nan kyau duk ne to shi wannan in hannu ya yawo wannan babu komai akai amma abin da yake a daskare a dankare a haɗe ɗibansa ake kamar shinkafa kamar tuwo kamar jalof kamar gari haka wannan kwasa ake to wannan shine za ka ci gabanka amma yanzu dan ana cin gyaɗa gyaɗa kaga ai za ka ci gyaɗa zazzaɓa kake ko kamar yanzu ana shan mangwaro kaga za ka duba wanda ya maka ne ka ɗauka ko to wannan ba laifi bane idan hannunka ya yi yawo a cikin kwano amma wanda aka ce kada hannunka ya yawo abinda ake ɗibansa ake gutsura ake yanka tuwo da sauransu kuna ganewa to wannan kenan to sai magana sha wa kana yashrabu al-asal al-mamzuja bil ma'il baridi shan zuma zuma tana da amfani Allah ya yi magana akan zuma kuma ya ce zuma akwai waraka a ciki kuma tabbas zuma akwai waraka a ciki ko bature ya yadda ko bature bai yadda ba mu dai a wajen mu a kemis din musulunci zuma yana da amfani me yasa saboda annabi ya faɗa me yasa saboda shi kuma daga Allah yake faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha to tunda Allah ya ce zuma yana da waraka kaga bai kamata ka zauna a gidanka baka da zuma ba ko yaya duk abin da Allah ya ambace shi ya yabe shi ya kamata kana da shi kana amfani da shi lokaci bayan lokaci shi kuma dan adam bai isa ya gaya maka iya shifa'un zuma ba tunda qur'ani ma bai iyakance warakar ba da haka kurin yana da waraka da abubuwan da muka sani don da mu sani ba kenan ba laifi mutum musulmi ya nemi zuma mai kyau ya ajiye a falansa a ɗakinsa lokaci bayan lokaci yana dan kurba idan bayi da ciwon da zai hana shi san zuma kamar ciwon suga shan zaƙi. To annabi yana shan zuma, daga cikin sunnarsa ta shan zuma, kuma zuma tana kiyaye lafiyar ɗan adam. Shi yasa Ibn al-Qayyim ya kawo mana wannan zuma ɗin a ina? A cikin wannan babin. Ya ce yadda yake shan zuma, yamzijuhu bil ma'il baridi. Sai ya ɗauko cokalin zuma, sai ya samu ruwa, sai ya zuba zumar a cikin ruwa. Daga cikin abin da ya fi tasiri akan shan zuma, shine ka sha zuma ka hada ta da ruwa ka dan gauraya ta kamar shayi ka ɗauko ruwa ba ita tsuran zuman ba ita tsuran zuman tana da amfani karan kanta sannan kuma hada ta da ruwa kuma ruwa mai sanyi to wannan kayi koyi da annabi kuma zai maka magunguna na cututtukan da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zuman yana magani da ya ce fihi shifa'un linnas وأوحينا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون wannan zuma kenan cikin suratul nahl har sai da Allah ya bayani akan wannan wannan kudin zuman Allah ya masa wahayi Allah ya ce kaza wahayin ilhama to annabi yana shan zuma kuma tana magani magungunan da yawa baki na bai zai iya faɗa ba amma dai annabi ya ce tana magani kuma qur'ani ya ce tana magani wani ya zo da ciwon cikin dan uwansa abu ya dame su annabi ya ce asqihi asalan ka je ka shayar da shi zuma ya je ba shi ya shayar ce bai warke ba ya ce je ka ƙara ba shi zuma ya ce na shayar da shi bai warke ba ya daɗa dawowa karo na uku ya ce ka shayar da shi zuma ya dawo ya ce mai warkewa ya ce sadakallah wa kada ba batnu akhik Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka kuma ƙarya yake cikin da ya ƙarya a ƙwarai kuwa malamai suka yi ta bayani a to ya za a yi an ce yana magani an sha sau uku bai ba sai ba mamaki duk maganin da baka sha shi daidai gwargwadon yadda ake so ba zai ba ruwa ba yana da amfani ba duk wanda bai sha ruwa iya kadarin adadin ruwan da ake so da zai masa amfani ba zai cutar da za a ce akwai karancin ruwa a jikinka duk wanda ya sha ruwa kuma oba na farko dai jaraba da zai faru da ita yawon fitsari ko a taro ko a ina duk da shan ruwa mai yawa kuma yana da amfani sannan kuma in ka sha yayi yawa zai iya kallakar da kai me yasa mutum ya fada rijiya yake mutuwa saboda ya sha ruwan sama da abin da yake bukata me yasa in mutum ya shiga kogi ba ruwan da yake sha ba yake mutuwa ai ba kifi ne ya kashe shi ba ai ruwan ne ya sha shi yayi yawa har ya cika cikin kenan duk abin da ka sha in yayi yawa zai iya cutar da kai wannan ruwan na roba da kake gani zai iya kashe ka in aka dura maka shi ta hanci in za ka iya shanye shi ta baki lafiya lafiya amma aka zuba maka shi ta hanci sai ka mutu to ya aka yi wannan ya sha zuman nan mace ba suka ce ko dai ya sha kaɗan bai yi ba ko kuma ya je ya sha da yawa don haka ana buƙatar prescription duk lokacin da za a bada magani shine ake faɗan sha ƙwaya kaza duk maganin da bature ya baka in ba gaya ma adadin yadda zaka sha ba zaka yi ta sha bai maka magani ba ko dai ka sha bai kai ba ko ka sha yayi yawa daka zuma tana magani tabbas ka ajiye zuma a ɗakin ka musamman wanda yake da yara da iyali ai bai kamata ya zauna bai da zuma ba idan wani zai kawo ma guzuri yanzu mutanen ƙauye da mutum ya je ɗebo tsuntsiya ya kawo maka ya ɗauko gujiya gujiya ya kawo maka ai wanda ya zubo maka zuma a roba ya kawo maka ya fi amfani yana fata ana fahimta yawwa to a samu zuma kuma original zuma mai kyau ba zumar mazar kwaila ba ba zumar ha'inci ba a'a zuma ta kan dutse ko kuma zuma ta cikin itatuwa zumar da aka sha ta original zuma lalle tana magani ka yadda tana magani kuma haka kawai ka rinka shanta zaka ga tasirinta a jikinka da muna yara ina tuna wallahi ko biredi irin da safe din zamu karya sai a yayyanka mana biredi sai a ba mu zuma da shi muke ɗanɗana muna sha a da yanzu kan zuma ta fi ƙarfin mutane a da fa na ci ba yanzu ba amma zuma ta da ina iya tunawa ana iya yin waina a gida waina idan aka yi waina ta masara ko ta shinkafa sai da zuma ake ba mutane shine miyan da za su ci saboda tasirin zuma a rayuwar ɗan adam a da yanzu kan sai dai sa haɗa ka da garin ƙuli-ƙuli ka je kai ta fama to duka wanda yake zai iya raya wannan abun is very important yana da amfani kaga yanzu an ce magani ne qur'ani ya ce magani annabi ya ce magani amma yanzu in ka zo neman shagon zuma zaka dade a garin nan sai iya wani wuri ne da aka sani amma akwai shagon suga haka ne na gaya muku a farkon karatun nan mun dogara da magungunan waɗancan mutanen sama da magungunan da annabi ya gaya mana ina laifi mutum ya bude shago mai kyau ya inganta shi ya rinka saro zuma daga kamaru ya saro zuma daga adamawa yola daga taraba dajin nan ya rinka kawowa zuma mai kyau da wanda take cikin sakinta ya nade ta a sa ta a firij a gyara ta a zuba ta a kwalba a yi mata mai tsafta mai kyau a gyaggyara a tsaftace mutum ya rinka zuwa yana saya ina laifi sai ga masu shagunan mu sun iya neman kuɗi amma ba su iya wannan ba it's very important durar da Allah ya bani kuɗi za ku ji an ce shagon Abdullahi gadon kai mai zuma insha Allah ku ce Allah ka kuɗi yawwa ya ba mu gaba ɗaya ko to na baka satar amsa saura ka je ka buɗe ba tare da izini na ba ka zo ka bada kuɗin consultation to annabi yana shan zuma da me da ruwa mai sanyi ya sirka shi wa sahha anhu annahu naha an shurbi qa'iman an gama wancan zuma to sai kuma shan ruwa a tsaye annabi ya ce a daina shan ruwa a tsaye saboda yana cutar da gangan jikin dan adam ruwa din nan da zaka sha kakka sha shi a tsaye gawo lalle an samu annabi ya sha ruwa a tsaye a yan wurare amma duka malamai sun yi kokarin sun yi bayanin larura ta sa ya sha ruwa a tsaye kamar misalin an samu ya gama dawafi ya zo zamzam ya sha ruwa a tsaye aka ce ai wannan sananne ne cinkoson mutane zamzam ne cinkoson jama'a da zai iya tsuguna ba shi yasa ya sha ruwa a tsaye dan haka annabi har ma ya ce duk wanda ya sha ruwa a tsaye to ya amayar da shi gashi wa sahha anhu annahu amara man fa'alahu an yataqayyahu wanda yayi aikata in dai ka sha ruwa ko ka sha kunu ko ka sha zoko ko ka sha lemo ko ka sha nono duk abin da ka sha shi in a tsaye ne ka amayar da shi wannan hadisin ingantacce ne imam muslim ya rawaito shi kitabul ashriba riwayar imam bukhari lalle magana shan abun sha a tsaye kuskure ne sai dai inda larura duk da wasu sun yi kokari su ce a'a tunda an samu ya sha zaka iya sha to sai dai kai ma in a matsayin larura ne wataƙila lawurjan wandonka ka ɗaure shi da ƙarfi kuma idan ka tsuguna zai iya ɓallewa kaga akwai damuwa to sai ka sha a tsaye wataƙila akwai dai wata damuwa kowa ya san me larurarsa wataƙila wurin bai da tsafta in ka tsuguna zai bata maka riga ko wani abu wataƙila akwai cinkoso wataƙila wataƙila in wata larura ta sa ka sha abin sha a tsaye to wannan yayi larura amma in ba larura duk abin da zaka sha lemo ne shayi ne ruwa ne ka tsuguna ka sha hadhihi hiya sunna wannan shine sunna na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya sha wani abu a tsaye ya amayar da shi inda ya halatta a sha a tsaye zai ce ka amayar da shi don da Allah ka duba yadda muke wa yake zama a gida ya koya ƴaƴansa kar su sha a tsaye waye in yaga yaro yana shan wani abu a tsaye yake hana shi wace firamare ne ake koya musu a assembly kar ku sha ruwa a tsaye ba ma firamare islamiyya ba kuma an kawo mana shi yana daga cikin dalilin samun lafiya na karanta binciken wani bature da ya yi bayani cewa ya ɗauki ruwa a aikace ma bidiyonsa ya daga ruwa sai nuna a tsaye sai kansil ya ce no no no no ya ce karkasha ruwa kana tsaye karkasha ruwa kana tsaye wani bature wallahi bai karanta wani hadisin ba kuma likita ne ya yi ta bayanin illa shan abu a tsaye ya yi ta kuma kawowa lokaci ne ya ƙure min na manta inda na ajiye binciken dan na san sai kun fi imani da maganar baturen watakila da wuri a to zamani ya canja abubuwa mutane gani suke waɗannan su ne suke da ilimin ai amma duk abin da annabi ya faɗa wallahi azimu gaskiya ne ya faɗa illolin da mutum zai gamu da shi idan yana shan ruwa a tsaye abin da zai same shi a cikinsa abin da zai same shi a hanjinsa kuma ya faɗi menene advantages na shan ruwa ko abin sha a zaune shi ma ya bayani in wani ku Allah ya sa ya samu dama ya dan mana browsing zuwa wani sati ya kawo mana saboda a yada shi a duniya amfana na ce ni wannan dama mun san shi mun da samun godiyar Allah kamar yayi manzo Allah ne da ya ce idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku ya dulmiya shi ana ganin kazanta ne sai gashi turawa sun yi rubutu ai lalle in dai kuda ya fada to ka danna shi in ka danna shi nan ai research ya tabbatar a bukafukinsa akwai kaza ɗayan akwai kaza an ka danna shi shine zai bada maganin kaza sai da baturen ya gama turancinsa ya komai wani musulmi ya ce wannan shekara dubu nawa ya ce mu tuntunin gashi a cikin littattafan mu an abin da suka ce haba shi sai an yi proving ya je ya kawo da ya kawo dalilin musuluntan baturen da ya rubuta research ɗin kenan ce in dai Muhammad ya faɗi wannan abin kafin wannan bincike to ya nuna wannan mutumin duk abin da ya faɗa da gaske ne amma dai ana ta bada labari cewa sun batar da shi an ɓoye shi an yi waye waye sauran saboda ya musulunta da haka wannan dahir ne duk abin da ake gaya muku dahir ne tabbas kar ku manta muna magana ne akan a yaya ake kare lafiya a addini wasa annu annahu shariba qa'iman lil hajati ibn qayyim kenan yace ya inganta imam bukhari ya rawaito kitabul hajji da kuma imam muslim cikin kitabul ashriba annabi ya sha ruwa a tsaye tabbas amma lil haja akwai bukata ne kamar yadda muka bayani to ga wani kari ana yatanaffasu fi shurbi salasan idan yazo shan abun sha in ya daga hannunsa haka to baya kwankwada ruwa numfashi ɗaya kwat kwat kwat kwat kwat ya wullar da roba baya yi a kofin nan in dai har zai iya kwankwada biyu uku da ita to sai ya kwankwada sai ya ajiye mana ba a shan abin sha a yi numfashi a ciki idan ka kwankwada ka kwankwada ai ka san duk lokacin da kake shan ruwa ai numfashinka ba ka ja ka rike shi an gane to kuma yawanci rike numfashin yana da iya lokacinsa to sai annabi ya ba wa mutum hutu in zai sha abin sha in ya kwankwada makwat makwat ya ajiye ya numfashi sai ya dada sha yanda iya numfashinsa zai iya rikewa akwai ruwan da sai ka dade kana sha bai gama kosar da kai ba yanzu wani ya zo da ya dan kurba daya kurub ya ishi sai ya ajiye wannan ba shi ake nufi ba wanda zai iya buƙatar ya daɗe ya numfashi to kada ka yadda ka yi numfashi a cikin ruwa kana sha ko lemo ko madara ko nono ko mame da haka manzo Allah idan ya zo sha yana sha ya raba numfashi gida uku an gane ko innahu sai manzo Allah yake kana yatanaffasu fi shurbi thalasan wa yaqulu innahu arwa wa amra wa abra hadisin imam muslim ya rawaito shi riwayar Anas an Malik menene yake nufi da arwa da amra'a da abra'a gashi ya fassara a cikin hadisin a cikin littafin ai ashadduriyan duk wanda zai sha ruwa a numfashi uku ya fi ƙosarwa da wuri ya fi tsananin ƙosarwa shine ashadduriyan abra'ufa af'alu min al-bur'i shi ya fi tasiri wajen warkar da in akwai ciwo ma a jikinka wa huwa shifa'u kaji shine abra'u ya fi ƙosarwa ashe ruwa kawai mujarradin ruwa da ɗan adam yake sha yana iya samun waraka da wasu cututtukan da bai ma san da su ba ko bai sha musu magani ba kuma tabbas bincike yau da gobe ya tabbatar da kurin shan ruwa yawaita shan ruwa a rayuwar ɗan adam yana masa maganin larurori da yawa kuwa duk wanda yake da larurar constipation da matsewar ciki da hanjin ciki da rashin yawan tsuguno da yawan murɗewar ciki da yawan hayakin ciki da gas ɗin ciki da larurar ciki da yawan kumburin ciki yana iya magance wannan larura da yawan shan ruwa yawan shan ruwa ba ana nufin a lokaci guda ɗaya ka ɗirka wa cikinka ruwan da ya fi ƙarfinsa ba a'a ka rinka yawo da ruwa a mota ka rinka yawo da ruwa a shagonka ka rinka ajiye ruwa a ofisinka bini-bini ka daina shan ruwa wai sai ka ji ishin ruwa kar ka bari sai ka ji ishin ruwa za ka sha ruwa bini-bini ka ɗan sha to wannan yana da tasiri wajen warkar maka da cututtukan da baka san su ba annabin rahama ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ayyubri'u min al-atashi ga warkar da larura da ciwon ishirwa wa amra mai amra wa huwa af'al min muriyi الطعام والشراب في بدنه wato ya fi daɗi da tasirin kamar yadda abinci da abin sha yake tasiri a gangan jikinka wajen gina jikinka da haɓaka jikinka da ƙarawa jikinka karsashi shi wannan ruwa idan da khalahu wa khalaqahu bi sulatin idan ya shiga jikinka ruwan ya haɗu da abin da ka ci to yana taimako in dai ka sha numfashi uku to yana taimakawa wajen nike abinci wajen tace abinci da sauransu masana suna faɗa dangane da amfanin ruwa a jikin ɗan adam suka ce yanzu ka kwatanta da mace ne mai tatar koko mace mai tatar koko kaga ba yanda za a yi tatar koko ba ruwa ga garin geron garin kamun da dusar geron kitibar ana ta juyawa ata ta juyawa ana so a cire mai amfanin ko ya ake yi ruwa yake afka masa in ka afkawa garin koko da kamu da dusar ruwa kana gaurayawa kana gaurayawa to ruwan yana cire duk mai kyau din yana barin dusar yana cire duk mai kyau yana barin dusa to haka dan adam da yake yawan shan ruwa a gangan jikinsa in ruwa ya shiga cikin cikinka irin abin da yake ya ware maka mai kyau mara kyan kuma ya tura shi gidan kashi kashi ya maka amfani to shi yasa za ga idan mutum yana samun tattauran bayan gida bayan gidansa yana bala'in tauri to sai ka ji ana cewa ka rinka yawaita shan ruwa saboda yana taimakawa wajen fitar da bayan gidanka kaga yana sauki ba tare da ka samu larura basir da faffashewar dubura ba yawan shan ruwa yana kawo waraka da yawa daga cikin larurar ciwon basir da ke damun mutane yace wa lazzatun bi suhulatin wa lazzatin wa nafa a hankali narkan maka da abinci sannan kuma ga amfani ga ɗanɗano ya fi daɗin ɗanɗano ruwan da ka sha shi sau uku ka fi jin daɗin ɗanɗano akan ruwan da ka kurɓe shi duka ɗaya yanzu wannan kofin in na zo zan sha in har numfashi na ba zai kai kurɓe shi duka ɗaya ba to in na raba gida uku na fi jin ɗanɗano da daɗin ruwan shine amfanin zaka sha ruwan roba ka raba shi gida uku numfashi uku ko zaka sha ruwa a guga ka sha shi shan sau uku kuna ganewa to shine sai Allah ya ce fakuluhu hani'an mari'a kenan shine fasarar a cikin suratul nisa'i hani'an fi aqibati ai shine yafi dadi da dacewa a ƙarshen sa sannan mari'an fi mazaqihi ga dandano wajen ga dadi ga kuma daɗin hadiya kuma ga ɗanɗano mai daɗi walid tirmidhi radiyallahu rahimahullah yace qala sallallahu alaihi wasallam la tashrabu nafasan wahidan ka shurbil ba'iri ku daina shan ruwa numfashi ɗaya kamar yadda raƙumi yake shan ruwa raƙumi ne malam in ya danna kansa kwat kwat kwat kwat kwat kwat in kaga ya daga to ya gama da da bokiti guda ko kuma jarka guda annabi ce ku daina irin wannan shan ruwa walakin ishrabu masna wa salasa ku sha sau biyu kurba biyu ko kurba uku wa sammullaha idza sharibtum in za ku sha ruwa ku ce bismillahi wa ahmadullaha idza antum farattum idan kun gama kuma ku ce alhamdulillah hadisin da'ifi ne amma ma'anarsa tana da kyau riwayar abdullahi ibn abbas wa fi sahihi غط الإناء وأوكئ السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الوباء قال الليث بن سعد رحمه الله أحد رواة الحديث الأعاجم عندنا يتقون تلك البلي تلك الليلة في منين تلك الليلة في في كانون الأول في كانون الأول يتي يادو أتشم بحاري ingantacce manzo Allah ya ce ku ku rufe kwanukan ku wannan hanyar samun lafiya kenan ku rinka rufe kwanukan ku sannan duk abin da yake buƙatar a daure shi to ku daure shi duk abin da yake yanzu kaga wannan kofin ai ko bature yayi shi da me da marfi to addini ba daidai bane wannan kawai kullun a bar shi a bude saboda wannan hadisin da me ghattul ina ga marfinsa duk abin da yake da marfi ku rufe shi ko da komi ko babu komai me amfanin rufewan za a gaya mu ka rike wannan ka'idar duk abin da aka yi shi da marfi to a rinka rufe shi da marfinsa hadi shari'a muna magana ne akan ya za mu kiyaye lafiyar mu akwai cutar da za ta shiga ciki ido ba zai nuna maka ba yanzu ba mamaki wani kwaro ya ɗauko ta cuta mai kisa a bolar gidanku a kwatar gidanku ba mamaki wani kyankyaso daga shaddar gidanku ya fito ya yayi ko cututtukan da ido baya gani sai da microscope ya zo ya yi yawo a cikin wannan kofin kana can kana bacci kana zuwa sai ka zuba ruwa a ciki da a rufe yake zai shiga ciki to gattul ina kenan yanzu kwano da ake cin abinci mace da ba ta da lissafi sai ta bar kwanuka a buɗe ku lura Allah ya saka iya mu da alheri ba zan daina musu addu'a ba wallahi ina tunawa muna yara duk lokacin da aka yi wanke wanke kwano ya ake kifa shi ake ƙwarya kife ta ake kofi kife shi ake har yau har gobe duk mace mai tsari a kicin ɗinta tana da inda take in ta wanke kwanuka mai ake kifewa ake wannan fa ba wai annabi kurin ya faɗa ba a lafiyance a likitance ma haka abin yake shine ma na ghatul ina ko da bayi da marfi to ƙasa marfi ce sai ka juya shi ka kifa shi me amfanin kifewan kada ƙura ta shigo don ƙurar da ta iya ɗauko wani abin da zai cutar da dan adam kuma idan ka baya iya gani ba kowace cuta ne idan ka yake iya gani ba wani ƙwaro zai iya hawa ƙwarin gidanka ka san adadin su to kiyashi sai ɗauko maka ciwon da zai kashe ka kiyashi kuma yanzu idan kiyashi ya zo shiga nan ya dabdala in kiyashi ya fitsari ko ya kashi zama gane ƙuda sarkin yawo in je yawo ya je hau kan abu ya guda fa yana iya zuwa kan bayan gida fa yaro ya bayan gida ba a ɗebe ba a gidanku baka sani ba ya je zauna ya ciye more ya fito yuhu ya shigo ciki kitchen ya zo ya hau maka kwano ko ya hau kan abinci yanzu gattul ina ba ta aiki ba ta yi Daka duk abin da annabi ya faɗe shi yana da tasiri ku rufe kwanukanku kawai a rufe shi sannan duk abin da yake ɗaure shi ake yi auki usika wanda ake ɗaure shi to a tamke shi a ɗaure shi ka a bashi a buɗe yanzu kamar buhun shinkafa buhun saman bita robar ledar madara ledar buhun siga me hikimar mace in ta ɗiba ta bashi a buɗe wata guda ba a zuwa ka sake ɗiba me hikima ta zuba min gidanka kawai ya ishe ka bala'i ka san shazumami yana iya zuwa shadda kana iya ganin shazumami a tsok awai ka sani to in ka baka sani watakila kamfanin shazuma min sok a wayan gidanka ya zo ya dabdala a sigar da aka bude kuma kai baka da karfin jarin da zaka yi zubar da wannan sigar sai ka ce a kwashe shi a kwashe shazuma min a zubar ya bar maka illa kuma ku je ku sha sai asibiti me yasa kun saba wa sunna yanzu wannan ba bukatar a koya wa mata wannan hadisin akwai bukata yasa suna bukatar fassara gaskiya in an koya musu qur'ani manzo Allah ya ce a shekara guda akwai wata rana guda ɗaya da wani ciwo yake sauka ba zai taɓa wucewa akan wani kwano ba da ba a rufe ba ko wani abin ɗaurewa da ba a ɗaure ba wallahi face sai ya shiga ciki akwai wata rana da Allah yana kaddara wata cuta tana sauka duk abin da yake buɗe cutar nan sai ta shiga shi yasa zaka ana annoba kaza a gari kaza ciwo kaza a gari kaza ai ana ta yawan mutuwa a gari kaza wani da an kai shi asibiti ya mutu wallahi gudawa ke gudawa kawai ta kashe mutum bai kamata gudawa kawai ta kashe mutum ba akwai abin da yake tattare da ita wani bom ne yake cikin cikin mutum ba za ka iya gani ba ba za ka iya ganewa ba ka ki bin sunna ka ki bin abin din zamani laisu yake cewa a mu da mutanen ƙauye waɗanda ba larabawa ba suna ƙoƙarin kare wannan rana da ake jin tsoron tana faruwa suka ce duk farkon shekara sai su ta kiyayewa su ta su kawai a tsammanin su ne suna tsammanin a wannan lokacin ne amma kawai hadisin yana nuna mana koyaushe ne ne kawai wasahu anhu annahu amara bi takmir al-ina'i walau an yu'rada alayhi udan ya inganta hadisi ya zo riwayar imam muslim duk kwanan da za a ci abinci ko za a sha abin sha in aka bar shi a buɗe ko za a amfani da shi babu laifi a ainihin wato dan ainihin wato sa masa ko hayaki haka ko a ɗan ɗora shi a wuta ko yaya ya ɗan bi ta kan wuta ya ɗumi haka me hikimar duk ƙwayar cutar da take makale a jikin wannan kwanan in ta ji wannan zafin za ta mutu to wannan shi ne kamar wanda suke da ɗan gas kuka ɗan kwano ne za a amfani da shi in aka ɗan bi da shi ta kai haka ya bi ta sama zai taimaka ina irin wannan bona ɗin da ina irin abin da ake sawa turawa suke sa me zan ce ko wurin cin abinci ga ana sa plate plate a cikin wani abu mai dan wuta mai dan zafi to yana da tasiri duk irin wannan ne suke koyi da shi ya tabbata annabi yana yin haka sallallahu alaihi wa sallama ya ce kuma wa saha anhu annahu amara inda al-ikai wa taqiyati bi dhikri bismillah ta'ala ya inganta a lokacin da za a rufe a rinka ambatan sunan Allah tabaraka wa ta'ala wa naha an shirbi min fami siqai wa an tanaffus fil ina'i ba a san idan mutum zai sha ruwa kamar yanzu a buta sai ya samu bakin buta tsinin nan kawai kafa bakinsa a'a ya tsiyaye ruwan a kofi ya sha kun gane kofin da yake da baki fami wanda ana karkatar da shi ba akwai kofi mai dan baki ba to annabi ya hana mutum zai sha sai ta ruwan nan gurin yanzu kamar wani jok ne da ake shan ruwa kawai sai wani ya zo zai sha ruwa sai ya kafa daidai inda ake tsiyayar ruwan sai ya kafa a bakin sa kwat kwat yanzu alama kyama akwai kyama sai ka tsiyaya sannan kuma an hana yin numfashi a cikin a kofi kana shan ruwa haka kana sha kana sha akwai kazanta a ci a ce jiran ka ake ka sha ka rage ka ba wani ka buga numfashi a ci Allah ya san abubuwan da ka zuba Allahu a'lam dan wani ko numfashi yayi Allah ya san me yake fitowa yake biyo baya to wannan shi ma haram ne wan nafakhu fihi ko mutum in yazo zai sha ruwa sai haka ya fura fu fu fu wai ya ga ya ga kura akai ko ya ga wani abu ba a yi ya ake sai ka zubar da abin da ka gani dala ku duba tarbiya wai wannan baya nuna muku manzo Allah likita likitoci ne ka san me ya lura da shi me za ka fito da shi a bakinka ka hura watakila bakinka akwai ciwo ko akwai cuta ba a yi wa an shirbi a min sulmatil qadahi shi ma nayi bayani ko mutum ya zo kaman ƙwarya ka samu ƙwarya ƙwarya ba tana da buɗaɗɗen baki ba ka sai ka zo shan ruwa sai kai kamar yadda dabba take sa sai ka sa tsakiyar bakin bakin bakin ka tsakiya ut kai ta sha kamar kwano mai faɗi maimakon ka karkata kwanan ka sha a haka sai ka sa kwanan sai ka sa a tsakiya kana yi shi ma haram ne annabi ya hana wa kana yuhibbu at-tayyiba wa la yarudduhu annabi yana son turare baya mai da turare an bashi sunnar annabi kenan turare yana da tasiri a lafiyar dan adam na'am saboda ai kana shakar wani abin da jikinka yake so ne ban sani ba yanzu likitoci a research din su likitocin zamani ko sun fitar da amfani na kanshi idan dan adam ya shaki abin da ransa yake so me benefits din da yake bayarwa ka je kai wannan research din akwai yan medicine ko yan likitoci masu bincike su bincika mana dole akwai wani amfani wa qala man urida alaihi raihanun fala yarudduhu fa inna tibar rihi khafiful mahmali duk wanda aka mika masa turare raihani kar ya juyo da turare annabi yana son turare shi yasa zaka in duk inda laraba suke zaune har kawai mutum sai ya zo abinda ba a juya da shi kenan sahu sahu ba a zuwa a mika mutum turare ya ce a'a kawai sai dai ka mika hannu ana digawa ana digawa mutum ɗaya sai ya sai turare na riyal ɗari ɗaya ɗari biyu sai ba mutum wajen dubu duk ya samu daɗi ya samu lada annabi yana son turare kuma yana son a bashi turare kuma yana ba da turare idan aka mika maka rihani turare ne mai kanshi karka juya da shi ga daɗi ga kuma sauƙin ɗauka an gane ko fa fi lafzi abi dawud da musa min man urida alaihi tibun mana duk wanda aka miko mai turare kar ya juya wa fi musnad al-bazar radiyallahu anhu inna allaha tayyibun yuhibbu tayyiba Allah mai tsarki ne yana son turare nazifun yuhibbu nazafa mai tsarki yana son tsafta karimun yuhibbul karam Allah karimi ne yana son karamci jawadu yuhibbul juda Allah mai kyauta ne yana son kyauta fa nazzifu afna'akum wa sahatikum ku rinka tsaftace sasanninku da farfajiyarku duk gefen ku kofar gida ne a'a gefen shagon ka ne saha da afna duk ko ina wurare ku rinka gyarawa wala tashbahul yahuda tashabbahu bil yahudi ku daina kama da yahudawa aka ce yajma'una wato wal akab fi duru'ihim mutane da suke har hada abin da suke hadawa kofunan da za su ci abinci ko za su sha abin sha yana hannunsu yana cikin rigunansu akwai kazanta a ciki akwai kazanta wa fi tibi min al khasiyati an al mala'ika tuhibbuhu ibn al qayyim yace shi turare yana da wani wato wato specification shine khasiyya yana da wani abin da yake banta da shi na farko dai duk wanda yake sa turare a jikinsa to lalle mala'iku suna kusa da shi ko mala'iku suna son turare malam kaji malam ko dan adam na kusa da kai bai ce yana so ba fesa turare ka fita ko kai kaɗai ne mala'ika yana so in sai an ce ma ka sa turare mala'ikan da kake nema insha Allah alheri ya kasance tare da kai mala'ikan mutuwa sai zo daukan kai ji turare kaga ba sai ya shake ka ba kafin ya dauke ka sai ya shaƙi ƙanshinka kai nake nufi ba sai ya shaƙi wayanka ba wa shayatin tanfuru minhu a shedan kuma duk inda musulmi ya sa turare shi kuma shedan bai san turare da ya ji ka da ƙanshin turare sai ya gudu malaka ji ka ji malamai fal arwahu tayyibatu tuhibbu ra'ihatu tayyiba duk rai mai kyau duk rai lafiyayyen rai in dai ba na mahaukaci ba to lalle ran kirki yana son turare duk wanda ka zauna kusa da shi inda ta sai ga yana na'am na'am ana son zama da kai da ka zo a ce alhaji ga wurin zama fa saboda kana da turare amma wanda yake wari fa sai ga na dan matsa can koma can koma can kun gane siyasar hatta mai zama a cikin mutane duk wanda yake zama cikin mutane yana hada jiki jamci mota ne zaman taro ne makaranta ne wani mitin ne wani abu ne duk musulmi na kwarai inda zai shiga mutane to yana sa turare saboda mala'iku suna son turare ran ɗan adam yana son turare bai kamata ka je cikin mutane da abin da zai cutar da su ba kuma jikinmu na ɗan adam da kake gani dole da buƙatar kulawa mala ba wai sai ka zanta ba duk wanda ya bar jikinsa da gumi ko da yana wanka in dai jiki gumi yana zama a jikinsa sosai an je yana ɗoyi haka illa gumi take daga jikinmu ya fito amma kuma idan ya bushe a jikin wari yake me maganinsa turare fa fa fa fesa kuma karka gaji ka fesa da safe ka dawo zaka dada fita dada fesawa mai wankin gidanka ya zama yana sha'awar ya wanke kayanka saboda ruwan wankin kama turare yake baro ko me asara kana ta zuba data a waya amma baka da turare a ɗakin ka tsakani da Allah kenan kanshi a motar ka turare a shagon ka turare a falon ka turare kai duk mutanen kirki manyan mutane suka san me suke ba inda suke zama ba turare in ofis ɗinka ne da turarenka a durowarka da ka zo za ka gana da mutane fa fa fa ka fesa kai turare fa ba ma na jiki ba fa wurin zaman kama inda kake kana so a shigo a ji kanshin turare akwai turaren gado wanda ake shefa shimfida ake fesawa a gadonka a shimfidarka da wanda ake sa a mayafi da wanda ake sa a filo saboda dan adam ko da kai kake kwanciya zaka son ka lulluɓa a mayafin ka ji kamshi akwai wanda in kai bako zaka fifita mai in yazo zai kwanta zai ji kanshi akwai falo in kai baki za su zauna su ji kanshi ko na ko na hayaki ko na ruwa duka wannan bai kamata mu watsar da shi mu bari wasu suna kawo mana ba namu ne na addinin musulunci da haka kanshi abu ne mai kyau ku saka turare a jikinku ku sa na hayaki wanda ake wa kaya yanzu kaga misali Allah ji kan mutanen Maiduguri ba wai dan sun tafi ba ko abu suna da kula da turare yawancin turarukan mu da na maza da mata da ake sawa za ga daga gare su ne sun iya hada turare Allah ya ba su basira ba sa jiran turawa su hado turare su kawo musu a gida mutum da ya hada maka turaren da zaka yi sati biyu kana jin kanshin sa kuma har hadawa da yayin itatuwa suke hadawa akwai turaren da da shi yake wanka malam in za ka yi wanka kwarai in ka sa soso a jikinka ruwan da za ka ɗaure jikinka akwai turaren wanka sai ka zuba shi ka zuba shi a cikin bokitinka sai ka watsa wallahi malam har ka sake wankan nan jikinka duk lokacin da ka yi gumi jikinka yana ƙanshin wannan turaren ka ji ɗaya akwai turaren da ake shafa shi kamar man shafawa ba man shafawa ba ne man shafawa ana kawo gumi ko to shi wannan kawai shafa shi za ka yi a jikinka yana bin jiki ne ka sa amfaninsa duk lokacin da kai gumi gumin nan sai ya turo shi kawai sai a rinka jin kanshi a jikinka akwai shi ana sayarwa amma baka sani ba ne akwai wanda ake na hayaki abinda muka sani mata ne wai suke sa turaren hayaki a kayansu ba na mata kaɗai ba akwai na maza kayanka idan za ka tafi da su za ka fita da su sallar juma'a akwai turaren da ake sai aka sa mata sai su bunka maka turare sai a daga rigarka a daga ta minti biyar haka ta sha wannan turaren ko ihraminka ko hula da kake gani ana sa mata turare ya sha ganshin sai ka saka a jikinka kawai sai ka tafi masallaci wallahi har a gama sallar juma'a sai dai ka ji ana ana shaɗa ba wai sai mata za ka kashe kuɗi ba duk akwai wannan talauci ya hana mu mai hatta irin humra humra ba mata ke sa humra ba to akwai na maza turare irin na humra da mata suke sa akwai na maza shi ma duka annabi yayi kun ji ana an gaya mana annabi yana son yana son turare ko mutanen kirki ma suna son turare ni ma da nake ma bayani ina son turare wal arwahu al khabithu tuhibbu ra'ihat al khabitha ibn al qayyim kenan yace duk wani rai na banza shi ma kuma yana son wari kaji ran kirki yana son kanshi ran banza kuma wari yake so yasa boka ya zaga an za su yi bokanci za a yi abin tsiya na tsafi sai a ce a ce ka je ka samu mushe ka hada da shi an da abin za ka ce da mushe ka hada da mushe ya zama abin wa kullu ruhin tamilu ila ma yunasibuha ibn qayyim yace duk wani rai yana karkata ne zuwa ga abin da ya dace da shi al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati Allah jaga ibn qayyim وهذا وإن كان في الرجال والنساء فإنه يتناول الأعمال والأقوال duk da wannan da ya shafi maza da mata ne to amma akwai a'mal akwai aqwal wal muta'im da abinci wal masharib da sha wal malabis da sutura wal rawa'ih da kuma dukkan kanshi kanshi imma bi umumi lafzihi wa imma bi khususi ma'anahu bi umumi ma'anahu ko dai da lafazi ko kuma da ma'anarsa hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi والطيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته